shehu radiyallahu ta'ala anhu cikin wannan risala tasa wadda take ɗauke da wato ainihin kirarinta shine cewa muridi ya zamo ya dilmiya ya nutse gaba ɗaya baɗininsa da zahirinsa a cikin lamarin Allah wato ka dunkule ka dukulkule ka zama kuli-kuli ka shiga lamarin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kudu ba abin da shehu kenan ita a masoyansa to saboda haka sai ya bude da godiyar Allah tabaraka wa ta'ala yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai rahama da jin kai dama nasa ne maliki yawmiddin shi wannan ubangiji na godewa shi ne mamallakin ranar nan tashin alkiyama shi yake mallake da ita kafin ita ma dama shi ne mai mulkin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa alihi haka qadrihi wa miqdarihi alazim ira da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi muhammadu da alayensa gwargwadon darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan miqdari nasa mai girma a wajensa Allah kai masa salati iya yawan wannan bai da iyaka kenan amma ba'd shehu yake to bayan wannan abin da ya gabatar na bismillah da godiyar Allah da yau annabi salati sai ce me fa ila akhina fillahi
to wannan takarda ce da shehu ya rubuta yace zuwa ga dan uwanmu cikin lamarin Allah wa sahibina sadiqil mahabbati wanda yake kuma abokin mu magazgaci wajen soyayya ta Allah da manzansa da kuma mu fi janibina
shi namu ne wannan kasan aka ce janibi wani sai fasara daban shehu ya ce mana namu ne kawai zaka ce karka bata lokacin ka sai ka nemo fasara janibi na sai kai hauka
ashabur rabihu wal wali salihu
shehu yana zuga wannan bawan Allah da ya aikawa wannan takarda yace wani saurayi ne wanda ya gama cin riba gaba daya domin Allah da manzo ya zaba kuma waliyi ne na gari shi wannan bawan Allah
wal alimu nasihu gashi malami mai yawan nasiha gaizul a'da'i kaji kirarin sa bakin ciki barnar makiya wato ainihin makiya shi ganin sa kawai maki in ya ganshi sai shiga akun sa saboda haka bacin rai ne musifa ce gurin makiyan shehu
wa masaratul ahibba'i farin ciki wajen masoya kuma duk masoyi in ya ga wannan bawan Allah da shehu iya wasiƙa ransa sai ya daɗi wannan kowa ɗaya ne shi Muhammad ibn al-Hasan al-Jakra asmahullahu akabar kaji shine mutumin ashe murtaniya ne wani bawan Allah ne saurayi ne a sannan din domin shehu ke ilinsa da da wannan yayi kasidu da yawa shehu Ibrahim Kauna radiyallahu ta'ala anhu malami ne wanda ya kai duk yanda ake cewa malami ana ce masa Muhammad ibn Hasan
وإلى كافة الإخوان حيثما كانوا shehu sai ya ce to wannan wasiƙa tawa fa ba iya kanka ta tsaya ba ta tafi zuwa ga dukkan yan uwa duk gunda suke a duniya a kai ta inji shehu ibrahim kaulaha radiyallahu ta'ala anhu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu duk duniya kenan gaba ɗaya ga nan sallama daga shehu sai ku amsa kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu inji shehu ibrahim wanda bai amsa ba dan izala ne shi
amadadina amadad maulana al-khatim tijani radiyallahu anhu ardahu annabi amin kai wannan wasiƙa ta mu ta zam cikakken madadi daga khatimul awliya radiyallahu ta'ala anhu shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu wannan madadi mu same shi inji shehu
laqad wasalani ayyuhal muhibbu kitabukal karim yace to haƙiƙa ya kai wannan masoyi wasiƙar ka mai ɗimbin daraja mai girman nan ta same mu ashe wasiƙa iya shehu akan waɗansu abubuwa ma ji sirrin wasiƙar yanzu insha Allah wa fahimtu baka salim na fahimci bayanin ka da kai din nan wanda yake wannan bayani kuwa lafiyayye ne kalau cikin sa babu wani abu na fahimci wannan maganganu naka inji shehu kenan yake gaya masa wa as'alullah tabaaraka wa ta'ala an yafiba alaina wa alaikum buhura ulumihi to da farko abin da zan gaya maka shehu sai ya masa addu'a yace to ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kwarara mana wannan kogi na ilimin sa da mu da ku duka wato yayi tambayar ilimi ne kenan to sai yace Allah tabaraka ta'ala ina roƙon sa ya kwararo wannan baiwa daga kogi na ilimin sa da mu da ku duka ya ƙara mana wa ma'arifihi wa adabihi wa arzaqihi hissiyati wal ma'anawiyat
mu samu wannan madadi ko kuma wannan faida Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ainihin mu'arifa shinan Allah tabaraka wa ta'ala da laduban mu'arifa ɗin da ake nema ya azurta mu arziki wato na hankali da ma'ana Mhm.
نعم بجاه بجاه مجمع الشؤون الحجاب الأعظم صلى الله عليه وسلم to ina mai musun to nan gaba ku ringa hukunci da kanku kar ku zo gurin malam ko me za ku yi in bana ne ma ku kawo kai amma muna karatu kuna zuwa kuna tambayan sa kara kare in kuma ne zan zan kwala masa shi kana kan wallahi to yace inji shehu radiyallahu ta'ala anhu yace muna roƙon Allah ya ne gulle ni bijahi yawwa muna roƙon Allah neman wannan ilimi da alfarmar matattarar sha'ani duka na hijabi mafi girman nan sallallahu alaihi wasallama kenan ina wanda yake ba a tawassuli to ga shehu dai ya tawassuli ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk wannan abin da yake roƙa ya same shi albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam Mhm.
نعم آه فإني أوصيكم وأوصي نفسي بما وصى الله به الأمم
to shehu sai ya ce to da farko kafin na baka amsa takardar taka cewa ina yi muku wasiya kuma ina wasiya a kaina shehu radiyallahu ta'ala anhu. da irin wasiccin da Allah iyo al'ummai gabanin zuwan ku wace wasiya ce wannan cikin littafin sa mai girma
إيه. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه wannan littafi na Allah wanda wani ƙarya ko zancen banza ko shirme bai zo ba gaba gare shi ko baya gare shi tun can haka yake ƙarshe ma haka yake ba abin da zai bata shi domin sauƙaƙƙe ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala
قال جل وعلا
Allah wanda girma da ɗaukar ka tabbata gare shi yace ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahi da haƙiƙa mun yi wasiya ga wanda suke gabaninku da li- ko haka ne ko waɗanda muka bai wa littafi mun yi mun yi musu wasiya tun gabanin zuwanku da kuma ku mun muku wasiya ta me an ta kullaha lalle ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyaye dokokinsa ku bi shi ku tsaya kan abin da yace muku ku yi وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lallai in ji Allah tabaraka wa ta'ala mun tafarkantar mun shar'antar muku daga shi wannan addini naku na musulunci irin abin da muka yi wasiyar sa ga shi annabi Nuhu haka nan kuma wanda muka yi wahayin sa zuwa gare ka shine alqur'ani da abin da muka yi wasiya da shi ga annabi Ibrahima da annabi Musa da kuma annabi Isa alaihi salamu muka ce musu lalle ku tsaye da wannan addini kada a rarraba a cikin sa kar ya zama wannan ya kama gabansa wannan ya kama gabansa inji Allah ومن عن المشركين ما تدعوهم إليه الله نعم الله يجري إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب abinda kuke kira a kansa din nan yayi girma kan su mushrikai suna ganin abin nan da ake faɗa kaman ba haka ya kamata a faɗa ba abinda ake kiran su a kai shine la ilaha illallah ta musu girman dauka sun kasa Allah tabaraka wataala yakan zaɓi wanda ya so daga cikin bayinsa yakan shiryar kuma da wanda iso daga cikin bayinsa ko kuma wanda ya dawo zuwa gare shi inji Allah نعم وحقيقة ذلك أن تكونوا مستغرق البوادن بالله وعظمته وجلاله وجماله To, haƙiƙanin wannan abin da ya sa nake wannan magana in ji Shehu Ibrahim Kaulaha shi ne ku zamo kun dilmiya ko kuma kun dilmiya baɗininku shi ne zuciyarku ga Allah. Ku, ku, ku, ku ainihin sanya zuciyarku ta ta dilmiya wajen sanin girman Allah da kuma jalala Allah tabaraka wa ta'ala da kuma jamalarsa.
نعم ومستغرق الظواهر بأوامره Abin da Shehu yake nufi dilmiyarku dilmiya mabayyaninku da abin da Allah ya umarce ku shine Qur'ani kenan zahirin shari'a. to ina ina kira ga dukkan muridaina su su- su nitse su lume a cikin sha'anin shari'a inji shehu
لا يكن للعبد حظ في سوى ما أمر الله آه، غنيا بمولاه عن طاعته مع شدة الاجتهاد فيها فذلك الصراط المستقيم haka shehu yace yace babu yadda za a yi bawa ya samu wani rabo in ba cikin sha'anin Allah da abin da Allah ya umarni ba ko ya zamo ya wadatu ga wa- ga barin lamarin ubangijinsa tabaraka wata'ala wajen bin sa yace zai bar bin Allah tabaraka wata'ala kuma yace zai san abin da yake so a gurin sa tare da tsananin tare da tsananin ijtihadin sa cikin waɗannan lamura duka mhm to wannan yin wannan abu din ka zamo ka dilmiya kanka wajen bin Allah a zahirinka to shi ake cewa hanya madaidaiciya مم. قال البوسيري يمده شيخه أبا العباس المرسي رضي الله عنهما
akwai wani malami da ake ce masa busiri Muhammad al-Busiri kenan wanda iya hamziya da alburda da sauran littafai yana yaban shehin sa Abul Abbas al-Mursi domin a gurin sa yayi tarbiya to da ya ibe shi domin da shi din haka gardi yake ba ba sufi bane haka dai yana ta yawon sa na karatu amma dai mai ilimi ne da suka gamu da ainihin Abul Abbas al-Mursi to sai ka bi dariƙa a gurin sa to shine sai sai hamziya da ya alburda ta cika duniya ana ta jin daɗi iya alaran ma sannan to kuma da ya zamo shehi ne sai saboda haka zaka ji bambancin waƙen ma da hamziya da alburda da alburda gashi abu ne duk malami ne guda ɗaya amma wannan da ka gani ka san yan sallallahu alaihi wasallama wancan ku iya ta bayani ne an je Isra'il an je waye karatu littafi ne kawai gaba ɗaya yawanci amma wannan da ka karanta hamziya ka san ya san Allah ya san manzansa ashe ya gamu da malamin sa ne Abul Albasir Marsi mai tsarikar Marsiya kenan saboda haka sai yake masa yabo yana cewa menene قد نال غاية ما يروم المنتهى من ربه وله اجتهاد المبتدي iya yaban malamin sai ce kai ala gafata malam hakika ya samu abin da duk wanda suka kai karshe wajen sanin Allah suka samu ya samu wannan abin amma yana nan kan kokari irin na mai nema na farko kenan wato shi malamin ya kai duk abin da ake so a samu ya kai matuka to amma kuma iya nan yana kokari irin na mai farawa to shehu iya san muridinsa ya zamo in ka kai ƙarshen ƙarshe na ma'arifa ma ka zamo ba wani kika bin Allah kuma shin daga malaminsa ya samu abin da ake bukata yayi usuli yayi komai ya san manzon Allah ya san Allah amma ƙoƙarinsa wajen ibada yadda ka san na buna ne irin bunan nan alaran ma wanda kullun sallah kullun waye haka to shi ma haka yake maimakon ya kwanta ya ce ai sun samu sun kai sun kai kurewa to bai haka ba na'am ولا بد للعبد إذا أراد أن يكون من أبيد الهضرة حقيقة ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة بل أبد الآباد آبد أن ينتبه وتكون له أوراد يلازمها ويأخذها بالإذن الصحيح من المشايخ الكمل يقرأها امتثالا لأمر الله تعالى آم، قال تعالى
shehu yake babu makawa ga bawa wanda yake nufi ya zamo daga cikin bayi na hadara ta Allah tabaraka wa ta'ala zahirinsa da baɗininsa a wannan duniya ko lahira ko kuma abadal abidina gaba ɗaya to lallai ne ya faɗaka ya zamo iya da waɗansu auradai da da ilizamce su duk ma'arifar ka dole ka samu shehi wanda zai rike hannunka ya zamo kuma ka karɓi wannan da izini sahihi daga wajen shehine cikakku zai ringa karanta wannan lazimai wajen u- misaltuwa da abin da Allah ya umarta a cikin alkur'ani wato yawan zikiri kenan Allah tabaraka wata'ala ya ce fazkuruni azkurkum فاذكروني أذكركم yawa wato ku ambashan dama ni kan na ambace ku dan da ka ce Allah to dama ashe Allah ya gade da ambatan ka su saboda haka ne ka ambace shi duk lokacin da kai zikiri to saboda ambatan da Allah yi maka ne kai wannan zikiri din مم. الله أكبر وقال تعالى في الحديث القدسي Shehu yana jan hankalin muridai dan su dage da zikiri Allah ya faɗa cikin wani hadisi na kudusi yana cewa menene أنا جليس من ذكرني wato ni abokin zaman wanda yake ambato na ne in dai kace Allah to ga kaga Allah wallahi kusa da kusa ba ba bambancin komai sai dai shi baya so ka ringa yawan bayyana wannan ne irin na masu wakan nan kar kai ta bayyana wa ka ce kaza ka ce kaza sai ka je to sai Allah ya ce ka tona masa asirin sa shikenan sai ya maka bulala in ka je ka lahira in ka sani ka tsaya kai kim haka ake so Eh, duk abin da ka gane ka tsaya kyam sai kai ta ibada kawai kayanka kai dai ka sani wanda bai sani ba kuma wata ran shi ma Allah sa ya sani amma babu yadda za a yi ka sani ka bayyana ba kai laifi ba alquran sai kai laifi
ويكون له شيخ كامل shehu yace lalle ka zamo kana da wani shehi cikakke ba mai gwari gwari ba mhm.
يهبه لله وعده kuma in ka je gurin shehin ka abokance shi kawai dan Allah kar ka dauka dan iya samun kuɗi ka zo ka dugunna gurin sa kuɗin in ya kare barin sa zaka yi kar ka dauka dan iya da abubuwa da yawa ko mai mulki ne ko wani abu ka zo dan mulkin wallahi zaka bar shi ka zo dan Allah kawai saboda Allah ka zo wannan gurin bawan Allah saboda ka san na Allah ne
la li ghairihi kar ka zo gurin shehin ka dan wani abu sai dan Allah kawai la la li ghairihi yajma'uhu ala ala Allah wa yukhrijuhu min ru'unati nafsihi wa hawahu نعم ولا بد من الأدب مع الشيخ ومع إخوانه في الشيخ ومع عامه المؤمنين وخاصتهم ومع سائر خلق الله على قدر مراتبهم to aka dade wa hikda to aika to a eh a idan hu Allah wai kurju min min ru'unati nafsihi wa hawahu
wanda shi wannan malamin zai fitar da shi daga tsatsa ta zuciyarsa da kuma son zuciyarsa ka samu malamin da zai gyara ka ya wanke maka tsatsar zuciya ta hana ka munafurci da da da da ƙarya da abubuwan da da ba su da kyau duka wanda zuciya aikinta ne da kuma son zuciya to ka samu wannan malamin da zai maka wannan maganin abin naka in ji shehu ibrahim kaula
نعم ولا بد من الأدب مع الشيخ ba makawa ba wata mataɗa dole ka zama kana tare da ladabi da shehinanka ka zama mai tsananin ladabi ne kan in ji shehu ibrahim kaula ومع إخوانه في الشيخ tare da yan uwan cikin sha'anin shehu din wato ma'ana yan uwanka ma ka dinga ganin su masu daraja ne ومع عامة المؤمنين tare da dukkan sauran muminai ka dinga ganin imansu وخاصتهم
da kuma keɓantattun su wato ma'ana manya-manyan shehinai manya-manyan bayan Allah ومع سائر خلق الله على قدر مراتبهم ka yi ma'amala ta adabu tare da dukkan sauran halitta gaba ɗaya ko da dabbobi ne gwargwadon martabar su iya martabar mutum ka bashi martabarsa in ji shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ولا بد من مجاهدة النفس والهوى والشيطان
ba makawa ba makawa daga wajen muridin shehu sai ya zamo daga cikin masu ijtihadi na ibada kullum sannan kuma wato iyaki da zuciyarsa da kuma son zuciyar kansa da kuma shedan ومجاهدة المريد وصبره على الواجبات shi mujahada ta ainihin muridi shine yin haƙuri kan ayyuka na wajibai ya tsaya kan wajibi inji shehu ibrahim kaulaha kare ya wasa da su حتى يوديها كما ينبغي ya zamo ya ba da waɗannan wajibai kamar yadda ya kamata
وصبره عن المنهيات kuma muridi ana so ya zama mai haƙuri kan abubuwan da Allah ya hana حتى يجتنبها har ya zamo ya nesance mata kaf gaba ɗaya baya aikatawa وصبره على مرا- على مرارات مجاري الأقدار da kuma wato yin haƙurinsa kan abubuwa da suke wucewa masu gudana na ƙadar ta Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da Allah ya kaddara maka na ko menene to kai haƙuri ka zamo ka jure in ji shehu حتى يستس- حتى يستسلم لله ويسلم الأمر إليه har ya zan mutum ya miƙa wuya ga Allah ya miƙa wa Allah dukkan lamura zuwa gare shi
ويفوض ويرضى ya sheƙa lamuransa zuwa ga Allah duka ya kuma yadda da abin da Allah yake so duka wannan shine abin da shehu yake jan kunnan muridai su zamo haka ولا بد من محاسبة النفس
ba makawa wajen muridi ya zamo ya yi wa kansa cajin aiki ya yi hisabi a kansa kullum in zai kwanta ya duba ya gani mai aikata ne daga hudowar rana zuwa yanzu na istighfari yayi na godiya Allah kuma ya gode wa Allah haka ake buƙatar muridi kar ya zamo bai yi wa kansa hisabi ba ije lahira ya sha duka Allah ya kiyaye mu
فبهذين يصح الورع to da wannan abubuwa guda biyu ne inji shehu wato tsantsani yake inganta
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yace kun wari'an ta kun abadan nasi ka zan mai tsantsani ka zamo mafi bautar Allah mutane wasu zuhudu
kuma zuhudinka zai inganta.
wa zuhudu haƙiƙatuhu a zuhudu fi masu wallahi To shi hakikanin zuhudu ba gaba ɗayansa shi ne gujewa abin da ba Allah ba, duk abin da ba Allah ba ne ka rabu da shi ka koma Allah. Mhm.
fa yasuhu tawakkulu fa takunu al-ghaibatu an akawani Haka. Yace kuma sannan shi abin da ake ce masa tawakkali ko? Wato ba irin wanda ka sani bane dan kar hadin nan kakura. Ba shi bane tawakkali. tawakkali shine mutum ya tsuya ya nutse daga barin su a kawanu ka dinga ganin babu wani wanda ya sai maka in ba Allah ba
wal huduri ma Allah da halatto komanka tare da Allah tabaraka wa ta'ala ya zama komai zaka yi ga ga Allah
wal qurbu minhu da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala kullun ka zama haka kake fa yasul mahu wal is- wal isbat to daga nan ne kuma sai abin da ake ce masa mahu sai ga an shafe ka to ba an fara shiga abun saboda haka za mu dan gefe gefe kaɗan haka saboda haka abin da ake ce masa mahu wato a shafe ka ba kai gaba ɗaya ka zamo babu kai din ma dukanka ka koma kuma can hakika kenan Mhm. kuma sai a samu tabbata to wannan fa kaga shehu sai da sai da ibiyo bayan ayyuka fa tukunna kayi kaza kana kaza kana kaza bayan ka zama arifi din ba kar ka zamo mai wasa kar ka zamo mai kaza kar ka zama mai bin shedan ko son zuciya sannan kuma idan hakan fa ya tabbata gare ka ka kau da kowa ka shafe kowa ka manta da kowa to shine sai kaga kuma ka tabbata baka ganin kowa sai Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala daga nan sai a samu tabbata kuma ta hakika da fa ayyuka ake samunta mhm wal gina wal baqa'u billahi bi shuhudi asma'ihi wa sifatihi daga nan ne kuma sai a samu wadatuwa da wanzuwa duka sai ka tabbatar Allah ne ne su da dukkan abin da za ka gani shine kenan shuhud da sunaye da Allah tabaraka wa ta'ala sifofinsa sai kuma su dinga bayyana maka kana gane kowanne ɗaya bayan ɗaya sunayen nan dukkan su suna da ma'anar su amma an ka kai wannan matsayin zaka iya gane komai na Allah tabaraka wa ta'ala
wa asarihi wa ta'amulihi wahdahu ga dukkan waɗansu gurabe da mu'amala sai ga sai Allah kawai shi kaɗai tabaraka wa ta'ala khalisatan liwajhihi kama amara bihi kuma za ka yi wannan abin ne fa wajen tsarkakewa ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni a cikin littafin قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ai ba a umarce su ba ko da su can yahudu ne ko nasara da ma dukkan al'umma sai dan su bauta wa Allah suna wasu tsarkake addini gare shi wato a duma ma'arifar ka inda baka sallah baka azumi to kai katin banza ne kawai domin babu wani abu a cikin da sai bauta Allah tabaraka wa ta'ala
فالمعرفة الكشف عن أسماء الله وصفاته ita ma'arufa shine Allah zai yaye maka sunayensa ka gane da siffofinsa ونتيجتها مراقبة الله to natija samun nasara kan wannan abin shine ka zamo kullun kana da muraqaba da Allah wato kullun kana jin Allah a jikinka ma'ana kullun kana ganin ga haka ga Allah ba za ka iya saba masa ba
وإخلاص العمل له da kuma tsarkake aiki ga Allah tabaraka ta'ala فعليكم دائما بتأمير بيوت الله بأداء الواجبات فيها saboda haka shi yace na hore ku na muku kashedi da rayata gidaje na Allah sune masallatai da ba da wajibansa a ciki shine sallah da wazifan nan وعليكم بالاجتماع للوظيفة كل مساء
na hore ku na muku ainihin horo da taruwa don yin wazifa a dukkan yamma wato duka du, du yammaci a taru a yi ta نعم لأن الوظيفة الجماعة شرط فيها domin yin wazifa a taru a jam'i wannan sharaɗi ne a cikin wazifa din لمن وجد الإخوان غير معذور ga wanda ya samu yan uwa amma banda wanda wani uzuri ya same shi in dai ga yan uwa ga zawiya to wajibi ne ka shiga cikin mutane kai wazifa وهي كثيرة بتحسين كل إ- إقليم ita wazifa din nan wato ta yi wato ainihin kafala ko a ce ta ta ta ɗauke nauyin wato tsare mutum daga dukkan kowane yanki kake a kowane bala'i kake to yin wazifa cikin jam'i zai kiyaye ka daga wannan musifa din a kowace ƙasa kake kuma
أهلها التزموها جماعة زمان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم Tage da Mutanen ita aliman wannan wazifa in dai sun lazamce ta a cikin jam'i to lallai an lamunce musu dukkan wata musiba ba ta samun su amma fa da lam da lamana ce ta shugaban mu sallallahu alaihi wasallama
لأنها لا نت... لا تترك من ذنوب من ذنوب من هبرها شاذة أو قاذة
shehu ya ce fatan ko shehu ya ce radiyallahu ta'ala anhu ita wazifa wato ba ta barin zunubi kwata kwata a jikin mai yinta wanda ya je gurin ta yayi ta a'a kuna kai ɗaya ka ware kake yin ta babu kowa to dai zaka samu wannan fa'ida ne shehu
والمصائب بقدر الذنوب ita musibu suna samun al'umma ne gwargwadon zunubin su jike Ibrahim Kaula
wata amiru sa'iril auqati
amma rayata sauran lokacai duka aw julha aw ba'dha bi zikrillah ko ko ko yawancinta ko shashinta da zikirin Allah da yi annabi salati in aka raya lokuta da irin waɗannan abubuwa bi salatil fatih lima ugulika musamman ma a raya ta gurare da karanta salatul fatih lima ugulika wa sa'i fi tawaddudi ma al-ikhwani da yin aiki cikin kokarin soyayya tare da mutane bayan Allah ƴan uwa cikin wannan ɗarika wa sa'i fi kasabil halali da kuma tsugurguri ka tafi don neman don neman na kanka halal wato ka zamo kai muridi ne amma kana sana'arka ko da sai da waya kake ba
washabu himmata sheki fi zalika kulliha wallahi ku ku abokanci himmar shehu radiyallahu ta'ala anhu cikin wannan abin da na gaya muku gaba daya ku dawwama cikin zawiya kullum kuna yawan wazifar ku da salloli ku rike sana'a kuma a gurin ku in ba haka ba za ku lalace yasulul muradu wa yasulul muradu to abin da ake so ake nema zai samu wa huwa ma'akum haythu akabartumuhu kuma Allah tabaraka wa ta'ala iya nan tare da ku duk gunda ku tunaninsa mm duk lobikum da zukatanku amma iya nan a cikin zuciyarku wa zalika sirrin kabir ko da yake wannan bayani sirri ne mai girma ji shehu wa alaikum bi muhabbati shaykhi ina muku horo da san shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu fa inna kasiratun bi sa'arati ad-darain ita san shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ai wato wani lamani ne ga arzikin gida guda biyun nan duniya da lahira qala sayyidi tamafini sayyidi tamafini ɗaya daga cikin almajiran shehu yace wa qad balagal qudbani ya tafi dariqatina shi fa wannan malami ya kai mukamin kudubaniya a cikin wannan dariƙar tamu ta aisha wasu nike arallaha saqal wujuda masaqal halaka shi da kansa yake gaya malaman zamanin sa yace wallahi naga Allah tabaraka wata'ala ya kora dukkan halitta ya kora su makora ta halaka dukkan su ولم يسلم منه احد الا من رزقه الله محبه سيدنا yace wallahi ba wan ba ɗaya da ya kubuta daga cikin su sai wanda Allah ya azurta shi da san shehun mu shugaban mu kenan wa alaikum bis sabri amma yusibukum min alsinatil humqa ina muku kashe ina jan hankalinku ku yi hakuri ku jure ga abin da yake samun ku daga harsuna daga bakunan wawaye na wajen zage-zage to ku yi hakurin jishin
wa safi anhum wa adamin mubalatihim kuma ku ringa kau da kai ga barin lamarinsu ku ringa rashin damuwa da su ji shehu baɗinan wa zahiran a baɗininku da da zahirinku yadda kai banza da mutum a zahiri a zuciya ma ka jefar da shi ba ruwanka da shi in dai makiyin shehu ne baya son wannan harka zuhudan fi masu wallahi ku zama masu zuhudu cikin wato zuhudu ka fi masu wallahi ku guje wa duk wani abu in dai ba Allah bane fa madahum wa zammuhum wa iqbaluhum kaga yabansu da zarginsu da zuwansu da juyawa da bayansu duka alhaddi sawa'i duk ɗaya ne kawai gurinka ba ruwanka wanda ya zo oho wanda bai zo ba oho maza kai ba ruwanka da shi kawai idh la barra wala nafi'a illa huwa subhanahu
domin ba mai cutarwa da wani abu a cuce ka ko amfanarwa sai Allah ya so subhanahu wata'ala wala kafiba wala rafi'a illa huwa subhanahu ba mai kaskantar da kowa ko daga darajar kowa sai Allah tabaraka wata'ala ولا مؤدي ولا مانع إلا هو سبحانه ba mai bayarwa ko hana sai Allah tabaraka wataala ما يبدي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها kaga abinda Allah tabaraka wataala ya bude na rahamarsa ga mutane ba mai rikewa ba
وما يمسك فلا مرسل له إلا هو yawa kuma abinda ya cika ce zai bayar ba mai rikewa ko wane ne shi نعم من بعده هو العزيز الحكيم shi ko Allah tabaraka wataala mabuwayi ne gwani a cikin lamuransa وإلا وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو idan Allah tabaraka wataala ga wato ga kaddarawa yayi nufi zai wato ma'ana wani abu wanda yake da cutarwa zai same ka ai fala kashifa lahu illa hu ba mai yaye wannan abun sai shi kawai وإن يردك بخير فلا راد لفضله idan ku yi nufai ka da wani alkhairi ba mai mai da wannan alheri daga cikin abin da inifi na baiwarsa يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم yana samar da wannan irin rahama ga wanda iso daga bayinsa domin shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai حاصله أن من وجد الله
asalin wannan dai abin da yasa nake wannan magana duk wanda ya samu Allah
آه، فقد فق... آه، من وجد الله ما فقد شيئا ai ba abin da ya rasa duk duniyan nan in ka rasa komai aka ce ka samu Allah to ai ba abin da ka rasa mana kuma faqadahu lam yajid shay'an wanda ya rasa Allah bai san Allah ba ai ya rasa komai a duniya kuma ba shi da komai katon banza ne kai haka wallazi wajada Allah huwa allazi ahsana ai istaghraqa lahu batinan wa mutasalla amruhu zahiran to wanda ya samu Allah ya samu Allah din da nake nufi shine wanda ya kyautata ai ya dilmiyar da gaba ɗayansa zahirinsa da baɗininsa wajen musaltuwa da abin da Allah ya umarta zahiri da baɗini kuma qala ta'ala Allah ta'ala ce inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun ai Allah ya ce iya nan tare da masu tsoron Allah kuma su ne masu ihsani nan su ne sufai wa qad jaddatu lakum al izna fi qira'ati al awradi lazimati
shehu ya ce na sake sabunta muku na da muku izini na karanta auradanku na lazumin nan wa gairiha da wananta fi talqiniha wa fi ta'lim al-ilmi wa irshad al-khalqi bin nasihati yawa da yin talqin da duka na baku da kuma kantar da ilimi duka da shiryar da bayi duka na muku izini da yi musu nasiha gare su da musu tarbiya da adabu duka na cikin dariƙa duka na yi muku izini yake gaya wa su waɗancan bayin Allah zahiri wa baɗin zahiri da baɗin duka ne muku izinin yi shehu wannan sun more عليك بالانتماس في الشيك حتى لا ترى لنفسكم تأثيرا معه ina muku ka shaidi fa ku shafe kanku cikin sha'anin shehu kar ma ka ɗauka kai wani shehi ne ko wani abu ka zamo ka shafe kanka ka burkita kanka gaba ɗaya kar ma ka ringa ganin wani tasiri tare da kai in ba shehinka ba wannan kuma ya ɗauka tun daga shehi da yake gurinka ka lime a gurinsa kar ka zamo kai ma wai kana da irin gurinta haka
tasirin ma'ahu a sheku fi ɗariƙatina a sheku tijjani la gaira yawa abin da muke nufi dai da wannan abubuwa shine shehun mutujani radiyallahu ta'ala anhu kalime ka zamo kana cikin sa gaba daya ba wani shehi nake nufi ba saura saura su kira ɗaya ko biyu to yawa nan da assalamu assalamu wassalamu wa yusallimu alaikum jami'ul ikwani wassalamu alaikum wato shehu da ya faɗi wannan ya ce cewa mutum ya shafe kansa ya nuna baya nan komai sai shehu komai aka yi magana ka ɗauka shehu da yake maganar ka bi shehu ka tsaya kan shehu radiyallahu ta'ala anhu ka shafe kanka babu kai ka zamo kana gurinsa kawai ba ruwanka da karatun kowa sai na shehu to shehu haka yake nufi sai ce wassalamu alaikum to amincin Allah ya tabbata gare ku wasallim li ala kulli man laqita mimman yantami tariqatina kuma ka isar da wannan sallama tawa ga dukkan wanda ka gamu da shi in dai yana intisabi ga wannan dariƙa ta mu kal mufassiri habibullahi
kaman kaman mai tafsirin nan da ake ce masa habibullahi shak shi ma mutumin murtaniya ne wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi gaba wa mustafa jam wa ghairihim wa ala akika muhibbina alhamil kitabillahi danwidi jitra wa ala sa'iri hadratikum كل كل كل باسمه وعينه والسلام ويسلم عليكم جميع الاخوان وما درى هنا بعدكم الا الخير وما مات من الايان بعدكم الا امنا ابو بكر مي ومحمد ومر كم Shehu radiyallahu ta'ala anhu sai ce to a isar da wannan sallama ta da wannan takarda zuwa ga wannan mai tafsiri Habibullahi da ake ce masa din nan da Mustafa Jam da sauransu dai da dan uwan mu masoyin mu hafizin ƙur'anin nan da ake ce masa danwadi gitira yi kuma yi mata yake suna ne kasan da fulani fulani haka wa ala sa'ir habarfikum da sauran duk wanda suke cikin wannan hadara kowanne dai gashi nan da sunansa ji shehu a isar mun da sallama ta ga dukkan yan uwa gaba daya kuma ba wani abu da ya faru a nan kaulaha bayan tafiyar ku yake gaya wancan malami sai dai alheri babu wanda irin su a cikinmu nan wajen bayan tafiyar ku inji shehu sai wani babban mu da ake ce masa Abubakar mai da Muhammadu kam su kan sun rasu bayan komawar ku Murtaniya to she ne abin da shehu ya gaya wa shi wancan bawan Allah Muhammad wanda ya zamo wato ainihin babban malami masoyin shehu to alhamdulillah to yanzu kafin a ci gaba da kuma sauran karatu dan akwai na malam ɗahiru kuma akwai diwani na abarku da zamu karanta insha Allah can jimawa to mutanen mu na shira da suka zo wannan waje saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna so su koma dan ba ba kwana za su yi ba shi wannan dattijo namu da ya samu damar zuwa da shi da sauran muridai gaba daya to sai a karanta musu salatul fatiha Allah biya musu bukatunsu ya mai da su gida lafiya kamar yadda ikawo su lafiya dan alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal katimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi qadarihi wa miqdarihi al-azimi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to Allah ya kai su gida lafiya ba a fata shi ba ana nan za a ci gaba da karatu eh kaje ka laure to saboda haka masu kasida yin suna kusa su taba in suka dan taba mu kuma za mu dan shiga kadan nan da minti 30 kuma sai mu fito ko zakirai saboda haka sai a zo hada amma dai abin da muke nufi da wannan kudu ba tamu shine mutane su san wane ne Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu ta'ala anhu duk mutanen da suke masa kazafi suke masa sharri suke cewa ya bar da mutane to ba sai Shehu bane babu wanda ya gyara wannan duniya bayan ta ɓaci Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu ta'ala anhu kuma wanda yake bin sa daban yake a cikin bayin Allah kuma abubuwa na sha'anin ma'arifa ya kamata yan uwa duk wanda ya sani ya boye kansa duk shehin da ya saka tarbiya ai zai gaya ma cewa surri ne shehu kuma a cikin risala ta uku ma ya faɗa kar mutum ya zamo mai yawan bayyana surrin tsakaninsa da Allah tabaraka ta'ala a dage da ibada dare da rana ai ta ibada ai ta ibada dan bayin Allah su koyi da ku ku ne gwal lu'lu'i na Allah tabaraka ta'ala wanda ake gani ai koyi kada mi wasa da lamarin Allah tabaraka ta'ala Allah kai mana baiwa mai yawa alfarma sallallahu alaihi wasallama yawan shi zaka kan to Allah kuwa bismillah dama kai nake hangawa eh bismillah zo a waje Allah sallallahu hau a da Allah sauka amma ka da Allah kai waka goda
Waka na yi nufin nasara na ambaci manzo a cikinta, na tabbata babu ya shi a gunmu. domin shi ya yi mana gata. Ya fi gaban kowa gare mu, ba ai baya shi in kun fahimta, raina fansa ne gare ka Ahmad, limamin annabawa.
Raina fansa ne gare ka Ahmad, limamin annabawa.
Kai hidima ga dukan halitta, tun ba kowa ka yi ceto, a alamu zai da kafan shi bayi ƙura'ani in kun karanto alastu bi rabbikum da Allah ya ce wa ya wakilto halittu sai ka wakilci dukan halitta kai wa amsa dan larabawa Raina fansa ne gare ka Ahmad, limamin annabawa.
kafirai da suka yi barina ga annabi sai Allah ya aiko zai halakar da dukan halitta azaba ta yau za ta sauko ɗaha ya ce Allah a bar su don ba su san waye ka aiko da ba don haƙurinsa ba da yau duniya duka babu kowa Raina fansa ne gare ka Ahmad, limamin annabawa.
Allah ya ce annabawa su roƙi abin da suke bukata, kowa ya yi roƙo a hallaka al'umma ta sakar abarta, sai Mahamudi ya ce a bashi ceto dukkan halitta, a bashi ya ceci dukan khala'iku baya san a azarta kowa.
Raina fansa ne gare ka Ahmad, limamin annabawa.
A ran ƙarshe in an yi saiwar kiyama kowa na ta kansa, kowane manzo wanga rana buri na tsirar da kansa. Shi kwa Rasulullah yana can famar ceto al'ummarsa babu zama guntsan amina a aljanna sai ya ga kowa.
Raina fansa ne gare ka Ahmad, limamin annabawa.
Wabbuha sanda ta sauka an ga Muhammad ya yi murna musamman ayar wala saufa Allah ya faɗin amina rabbi ya ce za mu yi ta baka sai ka yarje mun haminna ya ce ba zan yarje ba walla sai na ga cikin wuta babu nawa raina fansa ne gare ka Ahmad limamin annabawa adan haka ni na daura himma yau zan yi hidima gare ka na bayar kaina da raina lotona ya zama naka ba zan yarda ba in naji koko na ga an taɓa halararka ba mai sukan halararka sai masiyacin gobe wawa raina fansa ne gare ka Ahmad limamin annabawa ka cancanci dukan biyayya ta kowane fanni ka yi zarce ba mai karɓo nan ga Allah sai ya zo gunka ya dace sai an rabu da kai a samu ba tsira sai ka amince hakika da ba annabi ko motsi ba mai tabukawa raina fansa ne gare ka Ahmad limamin annabawa ba mai dada abul batuli na kyale sai in babu raina na damga ma rayuwata da sallama harkokin gidana yau komai duka nawa kai ne mai tsaro duka lamarina ba na ji ba na gani sai ji da ganin dan hashimawa raina fansa ne gare ka Ahmad limamin annabawa رفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك da sunan kaliki samadi sarkin da ya zo mani madadi na wake sayyadi sanadi ya jalla ubangiji daya rak ورفعنا لك ذكرك da ɗautsirar ka jallalla a gurin ɗahe rasulillah alai da sahabihi jumla su ne suka kama annabin sak ورفعنا لك ذكرك wa rafana laka zikira ورفعنا لك ذكرك salamu alaika nurullah nazo ahmad bidar falalla samun yardar ka sirrullah shine cika burika na duk ورفعنا لك ذكرك mu yau ba sun ya nuna ba tamkar ba haɗin nana farko na duba ƙur'ana na samu shafuka birji ورفعنا لك ذكرك Eh mu yau ba sun ya nuna ba tamkar ba haɗin nana farko na duba ƙur'ana na samu shafuka birji ورفعنا لك ذكرك misali za ni ɗan baku domin in ƙara himmarku ku san girman masoyinku mu je tura guda ɗaya rak.
ورفعنا لك ذكرك E misali za ni ɗan baku domin in ƙara himmarku ku san girman masoyinku mu je tura guda ɗaya rak.
ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك mu ne muka buɗe ƙirjinka muka faɗaɗa ilimominka mu ne muka ɗauki nauyinka ka sha huruminka ya mabaro ورفعنا لك ذكرك mu ne muka ɗauki nauyinka daga sunan jalla sai naka ba wanda ya san iyakar ka sai wanda ya yi ka ya masa duk ورفعنا لك ذكرك Eh kauna a gare shi ne farin bauta gurin rabana wutiri da ka so mustapha badari ka san babban rabo bushira ورفعنا لك ذكرك da shi aka gada al'arashi aka haskaka dusa ma'u da shi aljanna duk da kamshin shi kyawun yusufu min husinik ورفعنا لك ذكرك eh wa rafa'na laka zikra ورفعنا لك ذكرك